أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله أتي قبل كراتم من اللتاف البركة لتاف شمسية الإخوان زام تاشي شاهي نقوم شاء باب في مقدمات الورد wato babi ne da zai mana magana akan abubuwan da ake gabatarwa kafin a yi wuriji فابدأ به معوذا مبسملا بالفاتحة وباقيا مسلسلا وهكذا ذكر صلاة الفاتح بمرة جميعها يا رابه فابدأ به كفارة وردي إن ذاك وردي معوذا كسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مبسملا كسي بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة سيكا كرنتا فاتحة الحمد لله وباقيا مسلسلا كما سوران أبو وندي أكا سلسلنتو أكا رويتو subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillah wa hakaza zikru salatul fati haka nan karanta salatul fati kaga a'udhu billahi bismillahi fataha salatul fati bi marratin kafa daya jami'iha gabaki dayanta za a karanta ta ba rabinta ba duka ya rabihi ya kai ma abocin samun ribobi babun fi adabihi babun ladubba na wuriji kaga dama idan mutum zai wuridi abinda ake so yayi bayan yayi niyyar wurdi lazumin sahi lazumin yamma ake magana a'udhu billahi bayan kai niyya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina wa al-fatih lima ughliqa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun shi kafara ai abin da ake so kenan ko na'am adabu babun fi adabihi babun ladubba na wurdi adabuhu taqayyulur rasuli fi zihnin la taghful an takhayyuli صورة تجاني خليله لأنه القدوة والدليل هذا هو الحضور للسجار ثم هو الوصول للكبار آدابه لدبا ورجي abinda ake so mutum yayi a wajen wuridi wannan in mutum ya kiyaye wannan to zai rika karanta wuridi ana bashi da ma'auni irin ma'auni za a bashi wato kawai sakamakon a ƙarshe sai ya samu Allah tun Allah na bashi lada ana baya sakamako ana baya lada ana a ƙarshe kawai ya samu Allah ma gaba da. To na dubban da ake so shine takayyulur rasuli mutum ya rika suranto manzon Allah sallallahu a cikin zuciyarsa. Shi wannan takayyulin yana da fadi. Tun daga dai farko mutum ya rika karantawa yana jin cewa ga yanan gaban raudan shugaba din. Yana shuhudan rauda din a zuciyar shi. Ga yanan gaban raudan ma yake karanta duk ya manta da gine-ginen nan da suka karbe shi. Ya kore su. yana karanta wurdin nan ga yanan gaban raudin kuma yana jin girman abin yana azzamawa astaghfirullah astaghfir yana yi haka to mataki mataki ne to idan mutum kuma ya kai sai ya zama ita ma raudin kuma bai ganin ta kawai yana kallon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai ga shi gaban shugaban ita ma raudai ai wani hijabi ce shikenan yanzu ba raudan ma kawai ga shi gaban shugaba din sallallahu alaihi wasallam yana yi to yana astaghfirullah astaghfirullah asab ya kare cikin annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ke gaban wannan shi kuma na manya ne wannan eh na manya ne zai magana ya anan gaba kadan zamu magana ya abin da ya wuce haka abin da ya wuce haka abin da ke farko abin da ke farko da abin da ke na biyu to akwai na uku kuma shi kuma abin da ke ukun nan to shi kuma ya wuce haka dai ya wuce nan gurin shi kuma wannan na na arafai ne su kuma eh yawa su kuma wannan na arafai ne shine fi zihina a cikin kwakwalwar mutum zai rika halarto da wannan yace to la taghful an takayyuli kada ka rafkana ga wannan takayyulin ga halarto suran nan ta Annabi alaihi salam kada ka kasa idan ka kasa kawo surar shugaba to an surar tijani ko kuma surar shehu tijani abul abbasi sai ka halarto da suransa ya kalilu ya kai badadi na li'annahu alqudwata domin shehu tijani shine qudwatu shine abun koyi shine abun koyi a cikin dariƙar tijaniya shi ake bi dalilu kuma shine jagora ma'anar dalilu kenan jagora shine jagora to saboda haka shine jagora shi za ka rika halarto da suran Maulana Shehu Tijjani Maulana Shehu Ibrahim yana cewa wanda ya kare a halara ta daya to ya kare a ta biyu da ta uku da ta hudu wanda ya kare a ta biyu to ya kare a ta daya da ta uku da ta hudu wanda ya kare a ta uku to ya kare a ta hudu da ta daya da ta biyu wanda ya kare a ta hudu to ya kare a ta ɗaya da ta biyu da ta uku duk ɗaya ne saboda haka idan mutum ya kasa wancan wancan takayyuli din a matakin farko to sai halarto da shugaba da shugaba shi Tijjani radiyallahu anhu to idan ya samu wannan bukarin ya zama yana yi yana yi yana yi yana kallon shehu tijjani a cikin zuciyarsa to wannan halarto da suran shehu tijjani a cikin zuciyarsa shi ma kuma makami ne kuma shi ma wannan akwai na gaba da shi to akwai gaba da wannan to ko mutum yana yin wannan har ma ya kai kuma yana kallon ma a'a yanzu ma ai shi ne yake kallon shi mukamin can na uku na manya da nake magana na arafai ai shi ne yake yin wula wurdin nan yana halarto da surar shugaba ko shehu tijjani yana kallon ga sunan yake yi to ai yanzu ga shi shi akwai shi sannan su kuma ga su su ma to ai kaga shi akwai shi ko to su arafai kaji daɗin mu arafan nan da kake gani su kaga su arafai kaga babu ruwansu da wani magana wai wai ga ka kuma ga ga a to ne za a dauka yanzu su ba sai da- kawai yanzu a'a ba komi ba komi kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din eh ko kuma an fana'i cikin shehu tijani kawai shi ma mai zikirin bai ba shi ba bai ganin kanshi eh ya kori kanshi shi ma ya samu shi ai hijabi ne shi ma ko shi ma hijabi ne kuma ai ba Allah bane shi ba kuma shi bane shehu tijani kun ba shi bane manzon Allah ko so ake kada ga kowa sai shehu tijani kada ga kowa sai shehu Ibrahim kada ga kowa sai manzon Allah kada ga kowa sai Allah to kuma shi yanzu gashi ya kaga akwai sauran gyara ko ko da dai ya kore halitta to kuma shi yanzu ya zai ya za'i da shi ka kore kowa kuma kai wai kai ga ka to ai kowa na nan da an waiga da ka waiga bayan ka zaka ga sauran wanda baka gani ba an gane to da haka nan gurin a nan gurin ake baro kananan muridai ake baro mu a nan wajen to da haka a nan gurin ake aikin yake to so da haka da mutum ya kori komai ya zama shikenan kuma ya kare wannan kaga mukami ne na ahlul fana'i ko ahlul wasuli kenan yau wato shine wannan yace to haza huwa al-huduru wannan abin shi ake ce ma huduri listigara a gurin ƴan ƙanana ƙanana a gurin su ina mu ina mu ku zo mu ji summa huwa al-wusulu to wannan shi ake ce ma wusuli likibara a gurin manya so zaka duk arzikin da muridi yake samu a nan gurin yake samun shi idan ya zama cewa muridi a cikin zuciyarsa yana da huduri ya sa zuciyar ta nutsu yana da kyakkyawan huduri to shi kuma wannan huduri din shine zai ba shi damar hanyar saduwa da ma'arifa to ita kuma ma'arifa mutum ba zai taɓa iya sanin Allah ba sai ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kuma duk rigimar shi ba yadda za a iya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya san shi tijjani saboda shine kofa shi kuma shugaba shine kofa gurin Allah hol babu lil maula wa laysa siwa saka babu yadda za a yi mutum ya san shugaba sallallahu alaihi wasallam ya san Allah sai ya san shugaba babu yadda za a yi mutum ya san shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya san shehu tijjani sai ya gane me ake nihi da shehu tijjani idan ya gane nan sannan zai gane oh to shikenan ya gane me ake nihi da nan gurin to daga nan mutum ba zai iya gane shehu tijjani ba kuma sai ya gane shehinsa sai ya gane shehinsa eh sai ya gane shehinsa yauwa sai ya gane shehinsa shi kuma wallan mu shehu Ibrahim yaushe karbo shi da shehu Tijjanin tukunna Zaka- ka san wani na iya cewa to kuma ba albeji an ce shehu Ibrahim ba. ko to yaushe karbo shi da shehu Tijjanin hmm? ai ana maganan hadaran wilaya ne da hadaran nubuwa ko to idan an zo hadaran wilaya ai ba kowa sai shehu Tijjani kowa ma yana nan cikin shehu Tijjani ko shehu Ibrahim din menene ka fahimta da shi me ka gano to abin da ka gano din to shi ake nihi in ka gane din to ka in kuma ba gane ba ka kai yanzu kai an gano ka kenan to shine dai abin da ake nihi to idan mutum ya zama ya samu wannan fahimtar to kaga ya yanzu ya bace ma kowa har kanya shi ma ya bace ma kanya to daga nan ne zai samu tushen arziki mutum ba zai iya sanin shehu tijjani ba kuma sai ya san shehin shi sai ya san shehin shi sai ya gane me ake nihi da wannan wajen yasa dan mutum yayi tarbiyya to kun ba shikenan wani ana nihin kuma shikenan kuma waya abu ya kare a yanzu tahiya take yanzu kuma an gama tahiya ne kuma za a fara wata tahiya eh kada mutum ya zo kuma ya tarbiyya ita ma ta zama mace hijabi daga nan ka ai mu mun yi tarbiyya ai shi ke ai mun tsere ma tsara kuma tsara sun tsere muku ai tunda har kake ganin kai wani mai abu ne to shikenan kuma an bakka nan ai ba za a gane kai namiji bane ba to bayan nan kuma me ka gano me ka samu me ka fahimta me ka gano eh sai ka gano abin da ke cikin hadara ta biyar tukunna sannan zaka fara samun kofar da zaka shiga kuma ka toka da haka ne kuma. babun fi auqatul wurdi wannan babi zai mana bayanin lokuta na wurdi eh lokuta na wurdi wa waqatuhu ba'da salati subhi ila irtifa'i shamsi fil asahi waqatul nahari kulluhu ada'u man fatahu an-naharu fal qada'u wa huwa kadha ba'da salati al-asri ila maghibi shafaqi la tantasir والليل كله أداء ساهي فإن يفض فقد لدى الصباح ووقته لوكة مريدي بعد صلاة الصبح bayan kayi sallar asbahi to lokacin sa yayi idan baka yi takadimin sa ba cikin dare kenan idan kayi takadimin sa cikin dare to kaga idan an yi sallar asuba ba za ka yi lazumin sa ba saboda ya halatta a matsayin ka na dan dariƙa idan dare yayi in dai goman dare tayi ko mun juyawan lokaci in dai goma tayi to kai lazumin ka na gobe da sahi a lokacin shi ake ce mata gadimi mulum shi tijani ya ce ya ma falada anan radiyallahu anhu kayi shi a lokacin shikenan in sahiya ta yi dai ka shiga da sauran abu alkaran ka ba za ka sake yin wurin sahiya ba kuma kayi shi amma na yamma ba za ka gabatar da shi a wannan lokacin ba sai da dalilai masu ƙarfi an gane to idan da sahiya da daddare ba kai na sahiya ba yanzu sahiya ta yi to yi na sahi daga bayan sallah asuba ilar tafa'i shamsu har ya zuwa rana ta daga fil asahi zuwa a cikin zance mafi inganci duk muku tarin sa ne daga nan har zuwa azhar zawwal idan zawwal yayi azhar tai to mukutarin lazumin safe ya cika daga bayan azhar to kuma larurin sa ya shiga daga nan har bayan la'asar har rana ta fadi din larurin sa idan rana ta fadi baka yi lazumin ka na dazu da safe ba to yanzu ya zama karai an gane saboda haka mukutarin lazumin safe daga bayan sallar asuba har ya zuwa sallar azhar azhar na yi baka yi lazumin safe ba to mukutarinsa ya shiga laruri ya mukutari ya saka laruri ya saka daga bayan azhar la'asar har ya zuwa kafin rana ta faɗi din larurinsa ne rana na faɗi lazumin sa ya zama qara'i an gane waqatu waqatun nahari kulluhu ada'u lokacin sahe duk gabaki ɗayan shi ada'i ne ka gani ai ai kaga ada'i ne ko ka gani ai abinda ake nihi da zaruri shine lokaci na hadari kamar misali in baka gane laruri ba ai kana da mashin ko mota ko to shikenan in ka duba ya dan danjan nan taka da ke nuna mai akwai mai tana nuna maka da mai koriya kenan ko da mai da mai ka tafi can ka gangara wajen Sokoto gudu yayi gudu ka dan safayan nan na Sokoto shikenan sai tawarin nuna maka ja ja ai kaga ana nan janjaran akwai matsala amma dai ai gaman to shikenan kaga idan Allah ya taimaka kan jan nan ya dauke jan shine ranar kenan kan zan ya ɗauke ka je gidan mai ga an shike nan bukatar lafiya an gane to shi ma laruri wanda ya yi wuridi cikin lokacin shi na laruri ko sallah a lokacin ta na laruri duk a daɗi ya kayi ta akan lokaci sai dai lokacin an shiga cikin lokaci na ɗan haɗar haɗari eh amma wanda aka ce a zo ƙarfe takwas ai ka kamata a ce bakwai da rabi kana wajen hankali kwance amma ai takwas saura kwata in sai baka zo to kana cikin hadari to shine ma'ana amma in takwas saura minti ɗaya ka shigo ai kan lokaci dai ka shigo ko to shine ma'anar laruri kenan to shine waqatun nahari kulluhu ada'u dukan sa ada'i ne man fatahu naharu wanda rana ta kucce masa bai yi lazamin safe ba fal qara'u to ya zama qara'i da rana ta fadi fa huwa kaza ba da salatul asr fa huwa shi kuma lazamin yamma kaza shi ma kamar haka mukutarin sa na shiga ba da salatul asr da an yi sallar la'asar mukutarin sa ya shiga ila majibu shafaqi har ya zuwa shafaqi ya boya har ya zuwa shafaqi ya boya yan san shafaqi ko in rana ta fadi za ga ta ja wata jazzuga ta yi yamma wannan zugar ta rana hasken nan ja shine shafaqi to eh wanda he ya boye isha'i tai to daga nan duk muku tarin lokacin lazamin sallar la'asar ne sallar lazamin duk muku tarin urdin yamma ne an gane ila majibu shafaqi har ya zuwa shafaqi ya boye la tasiri kada ka takaita shi lazumin yamma daga an yi la'asar mukutarinsa ya shiga har ya zuwa a ci sulufin dare a kasa dare uku a ɗaukashi ɗaya har ya zuwa kwatankwacin kamar ƙarfe goma na dare duk mukutarinsa ne duk mukutarinsa ne idan ƙarfe goma na dare ta wuce aka ci sulufin dare na farko to daga nan ya zama laruri kuma ya zama laruri sannan zai zama ƙara'i ne in asuba alfijir ya fito ba a yi shi wato ya zama ƙara'i fallailu kulluhu ada'un sahi sahi ya kai abokina ka sani fallailu dare kulluhu a da'un gaba ɗayan sayi a kan lokaci ne a da'i fa in ya fuc idan dare ya kubuce ba kai wuridin ka na yamma ba faɗari da dasta bayi to karama shi nan da asuba ya zama ƙara'i an gane an fahimci karatun nan babun fi alfazi shine fi alfazil wuridin lazim wannan babi zai mana bayanin lafizza da ake yi na wuridi na lazimi فالورد من لازم في الطريق أستغفر الله على التحقيق ثم صلاتنا على الزلجاه ثم تهلل بلا اشتباه وكل واحد من الثلاثي مئة مرة على الإبهاسي فوردنا وردمو allazimi na lazimi fi ɗariƙa a cikin ɗariƙa maulan mushehu tijjani radiyallahu anhu astaghfirullah to astaghfirullah ake karantawa astaghfirullah astaghfirullah ba za ka canza wani istighfarin ba is a wannan kawai za ka yi alal ta haƙiƙi bisa ga tabbaci summa salatuna alal ziljani sannan sai salatin mu ga manzo Allah ma abocin alfarma summa tahallulun sannan sai la ilaha illallah bil ishtibahi babu wani rikici ka natse da kyau wajen wuridi kada a riƙa ya matsawa sai mutum ya ce ai an ce isa gifari ɗari salati ɗari halala ɗari kawai sai ka ɗauko halala da farko la la la la la ka yi ɗari salati ka yi ɗari isa gifari ka yi ɗari kaya matsa wurin jinka bai ba yadda aka karanta ma sai haka za ka yi shi duk abin da kaga ana yi akwai abin da ake nihi da shi da aka ce ka fara isa gifari ana nihin baka da gaskiya kana da kazanta zo ka tuba tuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to yanzu ka yi wanka ka yi haske ka yi kyau ka sa ka wanke datti to idan an yi ta wanka mai ake ba sai kwalliya ba shafa mai a yi ado to shikenan sai ka zo to Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq na sallahu wal hadi ila su'al alayka min jar al-azim ku Allahumma salli sayyidina Muhammad kai dai salati ko ma wani salati ne annabi dai aka wa dari to shine sutura kenan an sa kaya, an sa hula, an sa rawani, an sa mayaki, an sa malam-malam, an sa agogo, an fesa turare, an yi komi. To shi ne ma'anar salatin nan. To daga nan kuma shi dama halaran Allah halaran sarki ce sai ‘yan gayu ke shiganta. Sai masu tsafta, kuma gayu su ta gayansu, amma a riƙa zikiri kuma. Sai masu tsafta. To shi kenan an yi komi an gyara. To za a shigo halaran Allah, la ila. Dama shi maza Allah da ka zo zai gyara kai tura ma Allah ne. to kana ta salati ya kintsa ka ya gyara ka eh to a taigon Allah sai ka ji la ilaha illallah la ilaha ta yi ta dari a cikin hadaran Allah ake yin ta wannan to ya zama kai kalo kuma kai uban san iyawa kawai sai ka faro daga la ilaha illallah to ya kai ka shiga gurin baka yi wanka ba baka gyara ba eh eh tsakaninka da Allah a shiga in lakin amarya ne zaka shiga da kayan da ka dawo gona an ce wani an ɗauro ma aure ta to shikenan mu je ɗakin zaka ce eh duba ya ce ka akwai matsala dole ya ji an yi wanka ko da saboda haka shi sa dalilin idan mutum ya harutsina to bai ba da abin da ka gani din nan a tsare akwai abin da ake nuni da shi fa kullu wahidin min salati duk ɗaya daga cikin wannan ukun ne ata marratan to ana karanta shi kafa ɗari ne alal ibhas bisa ga abin da bincike ya tabbatar duk ɗaya cikin ukun nan ɗari ɗari ake karantawa in ka karanta shi ɗari to alhamdulillah yayi bukata ta biya wannan shine abubuwan da ake karantawa da kuma yadda ake tsara su amma dai abin da nake so in ƙara jan hankalin ƴan uwa akan ya ku lura da kyau hudurin nan da ake magana wajen zikiri shine kofar arzikin muridi huduri a wajen zikiri shine kofa na arziki na muridi duk abin da muridi zai yana fagan fagan in dai ba huduri a wajen zikiri da yake yi to zai daɗe bai ta inda ko ina ba kuma ba inda za ɗin ya fara wannan tahiyar ba za ta tafi mashi ba saboda ai da ya gano kofar da ake bi a shiga ai in ka bi gida ga nan an gina ringime mai zabe ne ga itullu ga naman kaji can ta dangaren kana hangowa ga soyayyen kwan zabi ga tantabaru ga komi da komi ga yunwa kamar ta kashe ka da Allah ba sai dai in yunwa ta kashe ka ba in dai baka gano kofar gidan ba ai in ka ka shiga kaci to ka gano kofar amma wallahi idan man nan diga yake yi baka iya ciwo kazan nan dole ne ka gano kofar gidan ka shiga to shine huduri din nan dole ne he mutun ya lura kuma duka waɗannan abubuwan da kake gani fafutuka ne ijtihadi ne ka ne ka dage kai ta salatul fatihi kamar baka da hankali kai ta salatul fatihi ka manta da komi to daga nan ne zaka Allah zai bude maka ka gane yadda kofofin suke yawwa ka gane yadda kofofin suke kamar yadda ake wajen tarbiyatul azkar ɗan nan da suke hana ayi yanzu kaga dai ai za ka ga ba wani abu ake yi a wajen ta daga la ilaha illallah sai salatul fatihi sai mu awwali bayan wannan ba wani abu da ake yi to in ka hana ai salatul fati ko ka hana ai la ilaha illallah ko ka hana ai ma'awali a maida lamari ga Allah to me zaka ba mutane da yi wannan ah to zaka gare wannan abubuwan da su ake yi kuma Allah yake yin abin da yake yi ko to ita dai salatul fati nan ita zaka rike dai kai tayi kuma kai ta samun ci gaba to yawanci da an je an yi tarbiyyar nan shi ne mutum ya zo ya aje tarbiyyar ka ai alhamdulillah ai mun gode ma Allah eh ai shikenan kuma shi me ya ga maka eh ka shine dai Allah kyauta alhamdulillah shikenan mu tsaya nan ko? Yawwa, he mu tashi babun fi alfazil wazifati. Alhamdulillah.